الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد سيد الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحموا من تلعبي يرحمكم من تسمع أنصتوا رحمكم الله
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك سوء عذاب إن ربك لبالمرصاد So, ah, ai yau, ah, muna wannan sura suratul fajr mun kwana akan aya ta tara za mu tashi kan wannan aya ta goma cikin yardar Allah ubangiji subhanahu wataala yana hakaitawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato halaye na wasu al'ummatai waɗanda suka gabata ba don komai ba don wannan iska ta su ta zama izina ga al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama mu ji irin abin da suke wa Allah ya shishigi da ƙetare iyaka da kuma irin su kuma sakin da ke wurin subhanahu ta'ala ya yi musu. Rama wannan shi ne wato hikimar bin tarihi ya tafalla duka gwa'irihim wa na tafalla arra za'irihim. domin mu kawata da irin fabatin da muka ji na kistar waɗanda suka gabace mu sannan mu hukunta gaban rarrakin na irin abin da muka ji daga waɗanda suka gabace mu domin mun ji irin shekarun da suka yi mun ji kuma irin sakayyar da ubangiji subhanahu ta'ala ya yi musu to Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana adawa ya gaya mana samudawa ya gaya mana su wani kyarama za su jimaki kuma ga ubangiji zai gaya mana a aikin fir'aun waɗanda dukkanin waɗannan ubangiji subhanahu ta'ala ya hankali da su daga su Allah ta ba amma ajin ba wuri ku da lihin tasirin ajiya adawa tare da ƙarfinsu da girmansu da shekarun da suke ci a ban ƙasa ubangiji subhanahu ta'ala ya halakar da su da iska iskan nan da ake gani ubangiji ba ta ala idan ya so ya azaba da duk irin abin da Allah sai ya azaba shi Allah sai ya azaba shi sai da haka su da aka kalle su da girman na suke can wanda shi ne na kowa da su da sabon dawa to su waɗannan adawa sai Allah ya kuma su da iska sansarin ake sakar ha alaihim sabar alayayin su zama ne ta ayyaka ba ta da koma sai ha sar'a ka annahum a ajazu min hawa haka Allah ya musu da sun kai duk ka ce irin wato ainihin fitir da bidai ne a ce a kare su ga shi a kai haka Allah ya ce saboda haka Allah ya nuna musu cewa to wani abu da suke renawa kankani iska kadai ya fi karfin su yasa ake cewa wato wai menene ya fi kai wato abin da yake mafi karfi ne abin da yake mai karfi sai aka ce ai abin da yake mai karfi wato shi ne a wato wato ai wato abin da kuka shi wato shi ne karfi shi ne wato karfi karfi babu kamar sa wanda ta a dutse ya fi komai karfi ta ce a ai ko akwai abin da shi karfi da ya fi dutse karfi shi ne karfi abin da fi dutse karfi karfi saboda shi ana iya ragar da shi da ainihin karfi to a shi kaga karfe ya fi dutse karfi to menene ya fi shi kuma karfe yin ƙarfi ya kace wuta domin duk ƙarfin ƙarfe in aka sashi a wuta zai rushe za a zo ta kashi a dake shi a zo ya inda a cikin ne cikin ne da a rarrashe da shi ma da wuta to a ce wuta ta fi wato shi kuma ƙarfe din ta fi shi to menene ya fi ita wuta ɗai wace wuta saboda shi kuma duk cin wuta duk irin tashi ta in kuma wuta take na farko sai a fashe da shi to ashe babu mai karfi ruwa ke da shi to a shi ma ruwa akwai abin da shi bai da shi karfi shi ne in kuke ya zo ka gaba yawo da shi ya yawo da shi ya kasa shi ya kai shi duk inda ake bukata wannan iskin da suke cikin girgizar ainihin suke cike da ruwa saboda haka ashe akwai abin da ya fi ruwa ƙarfi ke da shi ne iskar da suke girgizar da shi ashe ke nan ba abin da iskar ƙarfi saboda haka mene ne ya fi iska ƙarfi Allah bai kowa ƙarfi ke nan. Da ya ƙarfin kudurar Allah, da ya ce, "Amma ashe su na kwanar cikin na iska ne." Bari ana kuda iska. eh bari a rabu da idan aka zama jin ka take su cikin ruwan da za a yi kuku sai ba zai iya ratsa shi amma gudun ta sai da hanyar na ratsawa za ka haƙi na wuta to kaga sai aiki ya fi ba da tsafa ke eh to da ya shi kuma ya fi shi da tsafa shi ne rubutun da shi rubutun Allah saboda haka da kuwa da rubutun duk waɗannan abubuwa a cikin Allah sun komai amma kujerar Allah wato tafi wato layi ta fi karfin kowa da jama haka da rubutun layi ya fi karfin kowa da nan saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya halakar da adawa da ainihin wato iska ya halakar da samudawa da saita tsawa aka yi ba su guja su sai ga sun yi mushe kowa yana da mushe tsawa ta mala'ika guda ɗaya da halittar Allah halitta ɗaya ce da ke halittar Allah guda ɗaya sai tsawa ba wai da ke su ko yanzu wani abu ba a'a ya buɗe muryarsa kawai ya ƙara ƙarar nan sai ga dukkan su sun waye gari suna dutse su a cikin gidajen su duka ƙarfin nasu kaga ashe a halittar Allah su ba kuma kuma zai rage to su haka da haka Allah ya kaga da mugawa to kuma sai fir'au da zai tsauta ki na ya gama shine wali ibn sa'ad rabi'a wanda yayi mulkin duniya sama da shekara 100 kuma Allah ya bashi ƙarfi Allah ya bashi mulki, Allah ya bashi lafiya, yakan kwana al'umma shi ne zaga ban aiki. Sannan ga dukiya Allah ya bashi, ake cewa ga kuma tsabin mulki, wa ne alhamdu da ya fi ya fi ya fi Da wani gobe suna gudana a ƙarƙashin a cikin ina ina kiki zafi irin mulki da Allah sauran Allah ya bashi. Ina cikin abin da ba su lalata mutum ba Allah ya ba su ba. Eh ina cikin ake wani tsara da wani gida. nufin lirmaɗi ayyuki Allah ya baka lafiya ya baka dama eh ga mulki Allah ya baka dama a baka kuma samu shi ne wadata waɗannan masu ɓacewa ne mutum sun ba Allah ya jaru shi ba eh ba kun kayan sha mun kayan sha abin da ɗan yi Allah kuma ka samu wani yau wace kuma wurin kuruciya eh kuruciya shi da Allah zan shi a cikin la'in shafin ma da kusa kusa Allah yana jira ka tun mu da ba shi waɗannan abubuwa guda ku cikin masu ba shi da mutum da rashin sai ya dage da addu'a ya dage da addu'a Allah ya baka in ba haka ba to sai ya kauce to shi kan aure irin abin da Allah ya bashi ina da dukiya ina da lafiya ina da mulki ina da kuma samu da to shi ne ya da gawa da Allah subhanahu wataala har ke cewa ma a yi kuma ila ni ba zan fara wani ubangiji ba an bauta da gaskiya in ba ni ba eh sai shi kai ma ana rabbukumul a'la in dai ana rashin ubangiji to ko ma dai akwai ubangiji kuna da wasu ubangijan ni dai ni ubangijin babban to ni ne kowane ubangiji ma kasa da yake ni ne kuma to shi ma ɗin sai Allah shi gudura da irin shirgar cikin da fir'aun ne to wata fir'aun da shi ma fa da fir'aun da ma'abucin juna wanda ya kasance yana kuka fir'aun guda kusa da kowane jiwa sama za a kasance yana yana yana yana sai a sauye kafarsa ɗaya a can ta dama kafarsa ta hagu a nan da jan hagu hannunsa da dama a nan hannunsa da hagu a nan to idan ya zo ya maka azaba ko a kyale mutum zai ka kuka yi a haka shi ba bai je kasa ba shi ko ba a sama ba bai kuma dokar da komai ba sannan kuma ya fuskanci rana haka rana su dullo a kansa a ci faɗa a kansa kuma an yi masa gudan in kuma ya zo ya halaka mutum ma akwai wani dutse wanda dutsen ma da raƙuma ake daga su da raƙuma ake daga su ya daga an je kansa sai a murgina za ka ne mutum da aka yi halaka dole ya halaka da aka halaka wato shi ne ilmu shi ne mumin ali fir'auna wanda Allah ya ba mu kayan sa eh mumin ali fir'auna wanda lokacin da Allah ya kwaɗa Musa ya faɗi ba Haruna ya riga Ali Musa ufati to bayan wafatin Ali Musa Ali Shuhu shi ne Ali Fir'auna shi bayan wafatin Ali Shuhu to ilmu wannan mumin ali fir'auna din nan eh ko kala da mumin ali fir'auna din shi ma to yake koyi imanin sa to shi Allah ya ɗauko da shi da koyi imanin sa da ɗauko yana cikin wato wato madafa a gidan fir'auna amma fir'auna bai sun yi bai sun yi sani da imanin sa ya yi imanin da Allah sa saboda shi babban ayat da Allah ya nuna masa lokacin da mahaifiyar Annabi Musa alaihi salatu wasalam ta yi Annabi Musa lokacin da fir'auna yake yanka yara da aka ba shi labarin cewa akwai wani abin haihuwa shi bani Isra'ila wanda shi ne zai zama sababin kushe wani su sai Fir'auna shi ba suna basu sai sa cewa to a sanya duk wata wanda take ciki a bani Isra'ila a sanya mata ta yi aiki idan ta haihu in ta haihu a duba a ga in ɗan nan mace ne to a bar mata abu in namiji ne a yanka shi a ce to haka aka dinka yi aka dinka aka dinka yi sai a ce ban kalli wasu Isra'ila su kuma wasu Isra'ila su ne bayan Gibdawa domin Gibdawa su ne sarakuna su ne gwamnoni su ne gwamnoni su ne duk abin da ya mulki da aka sa Isra su ne su kuma wasu Isra'ila su ne ɗan dafo su ne masu kwasar kashi su ne masu kwashe shara duk aiki da kaskanci su ne suke sai aka ce ku in ya karar da su to kuma za a rasa masu irin wannan aiki dole Gibdawa wato jama'a da kan zo suna wannan aiki zubin aure shi shi ke nan a ɗauke kisa shekara ɗaya shekara kuma mai zuwa sai a ce bai kisa sai zama cewa wani shekarar sai a ce ba za a yi kisa ba duk da aka haifa a wani shekarar ya sha shekara mai zuwa kuma mutum wanda aka haifa kan shi zai to shi ne kike a sai rayu hadiya Allah ya kara mutum da babar Annabi Musa a shekarar da Fir'aun yake a tsaye da kisa to a shekarar aka haifa Annabi Haruna a shekarar shi za a Annabi Haruna sai ya sha shi ba da kashi ba to shekara mai zuwa kuma sai ta ciki annabi Musa domin tsakanin annabi Musa da annabi Haruna to shekara ɗaya ne ko sai uban ɗaya to shekarar da kuma yana cika za a shekarar da za a yanka sai aka haifi annabi Musa to shine abin da ya faru ya faru shi ne tana haifar annabi Musa sai da iko roƙi waɗannan wato wato hausa na Fir'aun sun kaye su da cewa ta haihu ya kama ta to shi ne ta tafi a guje ta je wajen mai kacinta domin ya mata kabuci za ta sanya jaririn da suka buci to shi ne ta ce wajen wannan kafinta sai ta bai ne za ta yi ta ce a zan zan mata ji domin ɗan ya fara shi ta ce sun goye shi da fir'aun da jama'a sai ci ba shi kenan sai ba ta sai suna ne ina tafiya sai ta wajen masu yasa da fir'aun ina shiga wajen su sai Allah ya rike baki sai ga yi yi yi a ta haka sai wani zuwa kuma kawo قال كده ده بروبلم يسمى اكثر من الصوره استخدم ولا يجي بها هنا زوا هنا يجي بقى كده يا مغرا يا مغرا يجي بقى كده رضو يكون كوبا هنا كوما وهنا شيء الله كده يجي بقى كده يكون من ولا تو كده في اه ولا ليك ما ليك تو كورش aka haka koroshi ya je wannan sai kaji baki sai ya gudu to sai kaji koma ba yana koma da shi wannan shigin shi ya zo ne shi ke ga ba suka zane shi da gudana suka fi so ƙiyar shi ka towa sai ce to dan dai wani abu kuwa ne da baka to Allah ya yi alƙawarin cewa in dai ka ci baki na to wannan yaro zai zama tare shi kuma zai ci baka masa ya Allah ci baki na to shine yanzu yi wa mai da alƙusa wa da alƙabu ina ga nake muraƙaba lamarin alƙusa har Allah ya kwa alƙusa lokacin da ya zo da bin aure aka yi wani tafiyar duk ina gurin shi ne sai zare jikinsa sai dai in iman da Allah Musa to shi wannan da Allah ya ce wa ala rubul mu'minin in ali sa'u da kuma iman sai mai yana koyi imani ta to matan sa ma sai imani da Allah Musa ita ce mace ke ai yar Fir'aun ita ma imanin su dai bai bayyana ba sai lokacin da yake wa yar Fir'aun da kito sai a fitillar sai ta fadi tana faduwa sai ta ce bismillah sai Fir'aun ta ce babana ta ubangiji na ubangiji ubangiji ba kuma yana wani ubangiji ta ce a ubangiji na gaskiya wani shi ne ubangiji na shi ne ubangijin ubangiji mutum ba kai shi ne ubangiji ta ce abu na gaya ba shi ne ta fir'aun wato ya sa a kamo ta su ma ya rike mata azaba a cikin jirgin ma asiya suna da shi a cikin jirgin masu masu kyasa cikin musu wannan azaba da baki daya a kuma shi hali wannan gaba ta yi yana gudu yana gudu mana ba ta shi dai bayan mafashin alif musa allah ya ko alif shiru bayan mafashin alif shiru sai allah ya aiko shi shi ma annabi shi ne shirin kenan shi ne annabin da allah ya shi alif da zai fara ya yi kuma kulufin sadar da wasu kakali kullum mutu su ma ya shi ne addu'a ya allah ya raya su suna kiransa yaskiru kenan to shi ne irin azabar da fir'aun yake yi kenan da wannan ya halaka duk waɗanda suke imani da annabi Musa alaihi salatu wasalam to shi malaka ta shi ma fir'aun da autari shi kuma mun halaka shi ne da nutsar da shi a cikin kogi a cikin ga goma wannan da ruwa Allah ya halaka ya halaka shi ne kogi wancan da tsawa Allah ya halaka su su ne da mudawa adawa Allah ya halaka da su da iska to duk inda fi zalika la ibrata Allah ya ce duk a cikin waɗannan akwai ibra allazina kafaru fil bilad wadanda suke shishigi fil bilad a cikin garuruwa a cikin garuruwan duniya wadanda suke shishigi adawa sun wa Allah shishigi samudawa sun wa Allah shishigi fir'aun yawa Allah shishigi wa aksaru fi al-fasad Allah ya suka yawa barna a ayyukan wato a cikin garuruwa suna karkashe mutane da kuma wasu abubuwa na barace-barace da suka rika yi to wannan fannin da ka sa ka sa ne ka rika yi shine to ba ka su da Allah ne me Allah ya musu to ba za ku cikin abin da Allah ya musu domin ne da ku ya yi kanku Allah ya tabbata ku alaihi wa kuka saula azabi sai ku bangin ka ki zuba nufofi dan wato dangin na ta azaba alaihi wa kuka dangin azaba kowace kowa ku yi azaba ta kansu waɗancan tsawa samudawa kenan waɗannan iska su ne samudawa wannan kuma nisan da su shi ne jama'a ta aka yi a ruwa shi ne fir'aunu da jama'a to shi ne irin suka azab da Allah ya ce Allah shi to inda rabbaka da bilbil sari to ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka ga ya musu ubangijin ka yana madakata kowa ya irin shiga cikin da zai yi da zo Allah ya lada dan mudawa kun ji shiga cikin da suka yi sun sha sun samu Allah sai dai ila ila ila adawa su ma kun ji irin shiga cikin da suka yi su ma ga sun samu Allah ne dai fir'aunu kun ji shiga cikin da suka to gashi shi ma yake game da Allah to su ma sai su kiyaye kansu ku imani da Allah ku ba Allah ya zakarku da Allah ku ya zakarku da bayin Allah ku ga ba lafiya amma idan ku yi wannan ba to waɗancan duk ɗauka labarai aka ba ku shi inna rabbaka la bil mirsad hakika ubangijin ka yana madakata yana da kowa da irin aiki da zai zo da shi kuma Allah yana jiransa Allah zai kama shi wajen da wancan suka yi Allah ya musu to kuma ba wai Allah zai kare ku bane sai kuma in kun yi Allah zai ku sani yadda ya mutu Allah ya kiyaye mu آمين. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول Am.
فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراب أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا To Allah yake cewa ku amana da sa. Amma shi kai kafiri. Kafiri. Idan ku rawo ku idan kuma yin sai garaje shi ba a karama ku. Allah ya girmama shi da dukiya. Aka girmama shi da alfarma. Aka girmama shi da ainihin lafiya. Aka girmama shi da yawan ƴaƴa. Wannan amahu Allah ya inda da shi ya ji daɗi a rayuwarsa ga kuɗi ga gida ga mulki ga lafiya Allah ya bashi ko ya kuru sai ka ji yana cewa rabbi akramani ubangiji ya girmama ni ai Allah yana so na Allah yana so na sai dauka san Allah shine a baka kuɗi ko a baka kaya ko a baka katin gida ko a baka katuwar mota ko a baka eh, wato ainihin wato mulki shi ne san Allah to haka shi kaji ne ɗauka cewa san Allah shi ne Allah ya baka zuciya baka da abubuwa da duniya wanda kuma duniya wajen Allah ba komai ba ce dan Allah baya tafiya da mumini da duniya duniya ba ta kai komai wajen Allah da yake maka wuri shi za mu zalaka cewa laukanci duniya da abin inda lahi janaha ba kuma kin ba su kaka sun yi masa wani ba magana ce wallahi idan da duniya ta kai matsayin fuka sun somo a wajen Allah wallahi da Allah da bawa hajji makwalwatuwa a duniya to fuka cikin sauro ma matsayin da bai kai ba a wajen Allah idan duniya ba kuma ce wani Allah Allah baya safiya ga mumini da yake yi yake ya yi shi da duniya da ka Allah baka duniya ma da kuma ya gashi nan Allah ya baka ne wato ainihin da baka lashi kawai amma ba shi safiya ba kawai Allah ya baka wannan amma ba wai dan safiya yayye da kai wa Allah Allah ya baka kai da duniya shi sa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito tare da safansa za a je masallaci suna bin manzon Allah kawai da manzon Allah ya zarce kan wata gola